الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatu wannan littafi na Riyadus Salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nufin nasiha ga al'umma wanda in yan uwa ba su manta ba muna cikin babi na hamsin da bakwai wanda imamun nawawi ya mashi take da babul qana'ati wal afafi wal iktisad fil ma'isha wal infaq wa zammi su'al min ghairi darura wanda kusan mun karanta aya ɗaya ne ko aya biyu ne mun karanta wallazi ne za an faƙo lam yusrifu na'am to sai ayar da ke gaba wacce muka kwana akan ta ita ce inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimun inna allaha huwa razzaqu bil quwwatil matin Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa ma khalaqatul jinna ban halici aljanu ba aljanu wani nau'i ne na halitta wanda Allah subhanahu wataala yayi su a cikin alamul hijab a irin wata halitta koyayya yanda Allah yayi nau'i na mala'iku a alamul hijab ba a ganin su amma su suna ganin mu kuma Allah ya musu tashakul kamantuwa da irin mu mala'ika na iya canzawa ya zama mutum ko ya zama wata har dabbobi mala'iku suna iya zama amma dai dabba ba mai cutarwa ba to haka nan anan kuma sai Allah kuma yayi aljanai da irin sifa ta mala'iku ba a ganin su haka kuma suna tashakuli su canza su shiga a cikin gurare to su in canza su tazo suna kamantuwa har da dabbobi wayanda wayannan dabbobin ma masu cutarwa ba za ga mala'ika misali ya zama maciji ba ko ya zama kunama ko ya zama kare amma aljani yana zama aljani na iya zama maciji ya zama kunama ya zama kare ya zama alade duk yana iya zama amma su mala'iku tunda la ya asuna Allah ma amaruhum ni Allah bai ba su wannan dama ba haka nan yanda Allah subhanahu wataala yayi mala'iku za su iya yin dubban miliyoyin shekaru to su ma aljana haka Allah ya zaka iya samun yanzu aljanin da duk waƙiyar da aka yi ta annabi Adamu a gaban shi aka yi ta kuma a lokacin ma yana dubban shekaru dan aljani mai shekara dubu goma dubu sha biyar wannan duk ɗan jinjiri ne ba ma a maganar shi za ka iya samun aljani ya shekara shekara dubu ɗari kaza to amma abin da ya sa jikin ba jiki ba ne irin namu ko mu yanzu da a ce zuciya ce irin zuciyarmu ita ke rayuwa ai za ka iya shekara miliyan ma to amma jikin ne bai iya ɗaukar wannan nauyin su mu an mana jiki wanda ke yin rauni da samu lokacin da zai expire ya lalace amma su halittar da Allah ya ma aljanai da mala'iku babu wannan kuma yanda kowa yake mutuwa din nan su ma aljanai suna mutuwa mala'iku suna mutuwa wannan haka yake to aljanan nan da Allah ya yi aljanan nan da Allah subhanahu wata'ala ya yi sai Allah subhanahu wata'ala a cikinsu sai ya yi mutanen shirki kuma a cikinsu ya yi mutanen banza kamar yadda a cikinmu ya yi mutanen shirki kuma ya mutanen banza ba suna gaya manzo Allah cikin kulwebo anna minnal muslimuna wa minnal fasidun da haka a cikinsu akwai halittu daban-daban in kana takama ibada za ka iya samun aljanin da ya fi ka ibada haka nan duk fajircinka da kafircinka in ka samu wani kafirin aljanin to ya fi ka kafirci da fajirci wanda ko babu komai yanzu da Allah ya hore ma al'umman manzon Allah ya mu'amala da da aljanai da sauransu ai kaga in kai magana da wani aljani sai ka ji ya ce ya shekara dubu ashirin ko na taba ji ana hira da wani aljani yake cewa ya ce kana ta wannan abu ya ce ya ce daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban taba zuwa makka ba hiran nan shekara dubu da wani abu aka ji ya dubu kaza to wannan dai wata halitta ce Allah ya ta daga cikin irin halittun da ya amma me su aljanai sun sha bamban da mala'iku a wajen ibada duk mala'ika in ka ganshi shi la ya asuna Allah ma amarahum kuma su mala'iku Allah ya tusa masa tasbihi koyaushe cikin tasbihi suke sabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun amma su aljanai ba haka bane su aljanai suna saban Allah su tuba kamar yadda muke saban Allah mu tuba kuma Allah akwai annabawa waɗanda Allah ya aiko a cikin aljanai amma dai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama babu wani annabi cikin aljanna a kawai annabtan manzon Allah ta isa musu saƙon manzon Allah yanda aka aiko man da Qur'ani to su ma aljanu wannan alqur'anin nasu da ka karanta wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma daruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wannan zai ishe ka sakon manzo Allah ya gani kuma duk da haka an sha samun badakaloli tsakanin aljanai da sahabban manzo Allah manzo Allah ya zo ya hukunci a kira aljanan ai hukuncin da za a yi misali akwai Abu Dujana radiyallahu anhu wata rana sai ya ce manzo Allah ya rasulullah idan na tafi ina yaki sai in ji gabana na faduwa kuma haka nan in ina kwance cikin dare sai in ji ana tsoratar da ni sai manzo Allah ya ce kana tare da wasu bakaken aljanai ne sai manzo Allah alaihi salam ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga bakaken aljanu manzo Allah ya rubuta ta yace Abu Dujana karata ya tai manzo Allah ya ce laya da ita shi karata ya ta da ya rata ya ta yace daga ran bai ƙara jin wannan tashin hankalin ba ila yawmul qiyamah har ya zuwa ya koma zuwa ga Allah laya ƙwarai kuwa maza Allah ya ce rataya duk abin da aka ce ka nan naɗe ka rataya ya sunan shi laya yana nan cikin in an duba littattafai yana nan da an samu dahu abu dijana yana nan kuma da yawa ma duk wanda an tabbatar da cewa idan mutum yana yawan shiga daji ko wasu gurare masu tsoro in dai ya rataye wannan laya to Allah zai kiyaye shi kai haka nan ma ko irin yadda ake fama da matsalar jinnin nan insha Allah in dai mutum ya rataya wannan layar ta Abu Dijana to Allah zai kiyaye shi daga sharrin aljanai kuma in ma mutum ya rataya ta haka nan ma ko lafiyar kalo in ka rataya ta Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka daga sharrin in dai abin da ya shafi bakin aljani ne Allah zai raba ka da shi kaga kenan manzo Allah yana yin hukunci tsakanin su kuma in an ana bin littattafan tarihi zaka ji irin yanda manzo Allah ya kira aljani ya magana da shi zaka ji inda manzo Allah ya kora aljani duk daga abubuwa nan daban-daban wata rana wata mata ta taba zuwa da wani jinjirinta amma ba jinjiri bane wajen shekarar shi uku amma a goye kaman yau aka haifa ta zo ta sauke shi gaban manzo Allah ya rasulullah wahalan nan ta ishe ni jinjirin nan tun da na haifa yau shekara uku manzo Allah alaihi salamu ya murmushi yace a kawo mai ruwa ya alwala sai ka'idan manzala mafiwa in yana alwala saboda sahabbai na bukatar ruwan bayi a ƙasa sai dai a tarba wani kasko haka to da manzala ya gama alwala sai ce a tsura mai wannan ruwan ana tsura ma wannan jinjiri wannan ruwan na manzala ya makwalwa ɗaya biyu sai kama ƙaƙari kawai sai ya kakarin wani dan kare dan mutsulaka daga cikin cikin shi manzo Allah ya ce wannan bakin aljannin ya hana shi zaman lafiya daga nan bai an ce bai yi sati ɗaya zuwa dai wata ɗaya kawai sai ya zama ɗan shekara uku ya kama mu'amalar shi to kaga duk wannan dai dan dai a gane eh lalle lalle dai akwai aljani duk wanda zai ce ba aljani ya akwai aljani alqur'ani ya tabbatar da shi wa ma khalaqatul jinna wal insa akwai aljani kenan amma suratul jinni muna da ita ko yawa Allah ya ce to su ban halicci aljanai ba wal ins da mutane ban halicce su ba sharadin abin da yasa na halicce su illa liya'budun sai dan su bauta mani Allah da ya halicci halittar nan da ya Allah bai halicce ka dan kai wani abu ba illa banda ka bauta mu kuma cin ribar ka da girman ka da darajar ka ka bi Allah kawai yanda abin yake kaman ka dauki danka ne ka kai makaranta kai ta kashe mai kuɗi kai ta kashe mai kuɗi har zama farfesa misali da kuma yazo ya gama karatun da ya zama farfesa sai ya ce shi ba aikin da zai kawai zaman gida zai ta yi da Allah ya taimaki karatun shi to kama haka ne fa Allah ya halicce mu ne dan me dan mu bauta mashi kenan bauta wajibi ne akan dan adam da haka lalle ne ya zama duk abin da za ka yi a rayuwarka ya zama bin Allah ne akwai a ƙa'idar sufaye akwai wasu abubuwa da ɗan adam yake ganin shi wannan kama amfanin shi ne amma abun sufaye ibada ne misali cin abinci yanzu in ka ce kai ba za ka ci abinci ba wa ka cuta kanka to amma su ka'idar sufaye radiyallahu anhu cin abinci ibada ne dan me Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman Allah ya ce ka ku kashe kawunan to ashe kashe kai laifi ne to dan haka cin abin da zai hana a kashe kai shi kuma ibada ne ina fata an bayyana karatun Allah ya ce ka kashe kanka to in ka ki cin abinci zaka mutu to kenan in ka ci abin da zai hana ka ka mutu shine abinci ko to ka bi Allah a ce wata rana an kawo ma wani sufi abinci kala biyu kamar dai misali kashe misali da safe sai a ce an kawo mai tuwo da koko da Allah wanne ya kamata a fara yi eh koko kawai sai sukin ne kama gatsattu aka ce aka rabu kalla ga koko a fara shi yace a a ai a tsarin Allah ba haka yace ba cewa yayi kulu fashrabu idan aka sai an ci za a sha kuga kuga karatu ya biyo da haka shi ka'ida duk abin da zaka yi na bin Allah subhanahu wataala to ka ranka ganin wannan abin ibada ne in ka zo zaka kwanta kai bacci bacci ya ishe ka to ka kaddara cewa zaka yi ibada ta bacci dan manzo ya faɗi kaida in ka zo kai wata kwanciya ta bacci ga ladan da zaka samu haka ne ko in kai wata kwanciya wanda ba ita kuma ba za ka samu wannan ba in ka zo ka sa riga ka daina ganin kai na yi gayu shaddan nan sai kyau a'a ka rinka kallon Allah ne ce a rufe sutura to tunda ka sa sutura to kenan ka bi Allah zaka samu lada to da Allah ka daura rayuwarka haka baki daya wani aiki ne ba ibada ba akwai to da haka Allah ya halicce mu ne dan mu bauta mashi kuma Allah subhanahu wataala ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun Allah ce ba na nufin ko wani tattalin arziki daga wajen su kakai tunanin in ka zo ka kwana sallah ko ka wuni azumi ko kai karatun qur'ani a'a kaman kai taimaki gwamnatin Allah ne ta samu wani ba Allah ba yana nufin don ya ce ka bauta mai ba kaman kayi wani abu ne misali yanzu idan gwamnati ɗauke ka aiki sai ce ka je ofis in ka je ofis za ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza da Allah wannan ayyukan da kake wa kake taimako gwamnati a yanzu ya ka ce duk funtuwa local government misali an yi tawaye an ki aiki kowa da kowa da Allah ta dare tana da kwanciyar hankali jiha na da kwanciyar hankali ashe in ma'aikaci ya zo yana aiki yana taimakon gwamnati ne abinda federal ba za ta iya yi ba daga can to ta turo wakili yayi anan ya taimake ta to shi banda Allah dan ka zo kai sallah to baka taimaki Allah ba kanka ka taimaka dan kayi azumi baka kara ma gwamnatin Allah yau ka ki cin abinci da haka abincin gwamnatin Allah ya karu ba a'a ba ruwan shi in kayi ibadar kayi ta ne ba dan yana nufin wani abu ba yana nuf ba dan yana nufin ya samu arziki wajen ka ba ko wani taimako to shi yasa anan su ma sufaye Allah ya tsara musu yadda suke cewa to kai kuma idan ka zo zaka zaka yi ma Allah ibada to kai kuma ka daina yi ma Allah ibada da kallon cewa dan sakamakon da zai baka tunda Allah subhanahu wataala ya ce zai ba ya ce ya halicce ka dan ka bauta mashi ko ba yana nufin wani gudunmuwa ba to kai ma ka bi shi ba kana nufin ya saka maka ba in ka zo za ka yi sallah ka daina yin sallah dan a baka aljanna ka daina yin sallah dan a kiyaye ka daga wuta in kai wannan ka samu matsala a to ai tambaya yanzu idan ka zo kana sallah dan a baka aljanna dan a baka aljanna ranan kana cikin karatu misali he kaji wani gu aka ce ai in kai sallah ba za ka aljanna ba daga ranan ya sallah to kaga dan me kake sallah kenan dan aljanna ko dan me kake kin yin sallah dan me kake bin Allah dan ya saka aljanna dan ya kiyaye ka daga wuta to kenan ashe jin ni'imar da Allah ya yi maka ye ka baka ya baka lafiya ya ciyar da kai yayi ma duk abin da zai maka ya gama a sheda bai da aljanna ba za ka bi shi ba haka ne ko da bai da aljanna ba ka bi shi ba to kenan ka ka tsaya ka lalace ma wai kai kana ibada dan Allah ya saka aljanna ka samu matsala a aljanna kawai riba kawace in an baka ka gode kuma da mun can an rubuto in kai ciki kake ciki kake in ko ba za ka shiga ba duk yadda za ka yi ba za ka shiga ba to ashe kaga sai ka rinka bin Allah Allah ina bin ka ne dan ka cancanta a bika kawai ka tsaya haka sai na Ali ya faɗa Allah ya ƙara mashi yadda da haka kowa a zuciyar shi ya gyara bin Allah yadda ya kamata ka rinka bin Allah ba dan ya baka aljanna ka kiyaye saban Allah ba dan gudun ya maka azaba ba a'a Allah ka cancanta in bi ka ko da wuta ko ba ta ko da aljanna ko ba ta zan bi ka dan ka cancanta ko bai cancanta ba to abi shi kawai subhanahu wataala ma waidu minhum min rizqin wa ma waidu an yuslimun wa amal ahadith imam an-nawawi yace to amma ahadisai fa taqaddama mu'zamuha yace mafi yawa daga cikin hadisan da zan kawo duk sun gabata fil babain sadiqain a cikin babubuka guda biyu wanda suka gabatu a wannan babin kenan babubukan da muka karanta akwai hadisai masu yawa masu alaka da wannan bayani wa mimma lam yataqaddam yana daga cikin hadisan da basu gabatu ba an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الجنى عن كثرة الأرض ولكن الجنى جنى النفس متفق عليه أنصر أبي هريرة الله يكارى مشي الداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة يا أنصر حديث دقى منظر الله صلى الله عليه وسلم كي طيئ قال يتي منظر الله يتي ليس الجنى عن كثرة الأرض يتي وداتا بتزموا بقى da yawan karikitai arab karikitan duniya kana da gidaje kana da feguna kana da gonaki kana da motoci kana da kekuna kana da mashina kana da 'ya'ya, kana da mata ba shi bane wadata rubbama wannan abun ma lokaci talauci ne dan da kaga dugudugu ka daga gida ɗaya ka saida yanzu gidajen nan 50 wa sauran 49 tashin hankalinka ya fi na wanda bai da kwata ko ba haka bane to ashe wannan abun ba shi bane wadata yawan kawakitan duniya ba shi bane wadata walakin nal gina ginan naf sai dai wadata ita ce wadatar zuci in Allah ya baka wadatar zuci ka huta baka da kokobo in zuciyarka ta natsu arzikinka ne bai zo ba shi yasa baka samu ba sai ka kwanta kai baccinka amma kana da trillion a account kana da million kaza a bunna to Allah bai sama wadata ba kana kwantar nan da an yi ma waya alhaji ai ga wata masara nan an kawo za a dan samu naira 50 50 kace ina hitowa ba wadatar zuci amma in akwai wadatar zuci ba ka da kokowar an ce haya haya ka ce to wallahi dai ni lokacin hituwa ba na hito dai ai abin da Allah ya kaddara shi za a ka samu wadatar zuci kenan kuma za Allah ce yawan karikitan duniya ba shi bane wadatar zuci a wadata wadata ita ce Allah ya baka wadatar zuciya abin da ke hannunka ka wadatu da shi da abin da baya a hannunka muttafaqun alai an yi ittifaqi akan hadisin Buhari da Muslim sun rawaito shi al'arudun ɗin nan da ya ce bi fathil ayin ana rubuta shi da wasali saman ainin wa ra da ra wa huwa mal ita ce dukiya ita ce ake nufin da wannan al'aradun wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata rawahu muslim an zo wannan hadisi daga abdullahi dan amrin Allah ya kara masa yadda da abdullahi da amr bin al-as kenan mun dide mun yi ta'arifin abdullahi bin amr bin al-as tun a baya ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qad aflaha man aslama wanda ya musulunta ko wanda ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah ko wanda ya mika al'amuran shi baki ɗaya zuwa ga Allah to wannan ya samu babban rabo ya mika al'amari yake zuwa ga Allah shine ya zama ka ɗauki muƙaman nan na ƙaddara guda biyu muƙamin alkhairi da muƙamin sharri ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in abin alkhairi ya same ka mai daɗi na ni'ima ka gode ma Allah ka ce alhamdulillah Allah ne ya mun wannan kaka dinga kallace kallace ai wane ya kokari ai wane kaza ai da wane bai sa hannu ba abin nan bai yiwu wane ku je ku yi mai godiya ka samu matsala in dai har azuciyar ka kake ka samu matsala a zahiri sai ka rinka kallon cewa eh wane ya kokari Allah saka mai da alheri amma a zuciyarka kasancewa ba mai iya baka wannan abin sai Allah haka nan idan ko mummuna ya same ka to kada ka dora mu wanda bai da laifi laifi ka dinga to ai daman tunda na zo gonan nan zan yi shuka na ga wani na kikkewa ya ta ai ka san ka san shi da tsubbace tsubbace ai mushriki ne wata kila wani abin yayi mu ai ran nan ma na zo zan wuce naga an dan yanka wani abu nan gon ka samu matsala ko in yar kasuwar ka ce kaga dan dama dama kwana biyu ba ciniki ka fara hararan makocinka ko ai na ga an daga teburin nan wata kila ma da daddare yazo ka samu matsala a'a idan mummuna abu ya same ka shi ma sai ka zargi kanka sai ka kallon to wata kila dai daga gonan nan ba ja ka ba akwai saban da nema Allah sai kai ta istighfari kai ta istighfari watakila kuma akwai umarnin da Allah ya ya bani na ki aikatawa to sai kai ta wannan zargin kai ta wannan zargin to in Allah ya ga ka koma wajen shi in ya tayi sai ya musanya maka da abin da yake wannan alhayar ina fata an fahimta daka wannan shine ne kauya zuwa ga Allah duk abin da ya same ka ka daina kallon kowa na alkhairi ka ce daga Allah na sharri kuma ka ce kai kai mu Allah laifi ya jarrabe ka kaga har yanzu ba dai na sharrin daga ina yake daga gun Allah ya yi ne don ya ladabtar da kai a kai wake da ɗa'in yama lai sai ka sa bulala ka zane shi kai ka halitta to balle ubangijin da ya halitta ka don ka mai laifi ya tsora ma wata musiba don ka dawo mai matsala a ciki to da haka lalle ne ya zama akwai taslimu al'amarillah miƙa wuya ga al'amarin Allah duk abin da ya zo kawai ka ansai haka yake ka yarda da shi Allah ka ba mu taslim na biyu wa ruzika kafafan kuma aka azauta mutum kafaf da wani abu na tattali kai ba a tara ma miyagun miliyoyin nan ba ko ba a baka da mugun talauci ba ruzika kafafan kenan hidima ka in ta tashi gurgurdan arzikinka ko a yanzu wani wani in zai hidima ai hidimar da zai a matsayin arzikin shi ai ta wani wani in ya same ta muloniya ne ko yanzu wani in ya tashi zai dan yi auren shi da ya samu ɗan miliyan ɗin shi ɗaya biyu sai ya hidima shi ko to kuma irin muwa alfuqara da ka samu dubu ɗari uku ɗari hudu ba yake auren ka ba ka dinga hidima ta kyau ko to rizika ka baban gwargwadon arzikinka Allah ya baka abin da zaka hidimar ka ta tashi ba sai ka dinga a taimaka a taimaka ba Allah ya hore ma abin da zaka in damuwa ta same ka bai ka dinga zuwa masallaci kana a taimake ka ba Allah ya baka abin da zaka kai rubbama wani ma da yawa irin wannan zaka ga sai kai ta fama da nace fa ne kai ta fama da shi amma da wata babbar hidima ta ta sai ga can da ya bullo nan ya bullo an kama nan an kama nan an hada hancin an yi an gama kuma da an gama ya kashi shuku ai ana wannan ko to rizuka ka fafan kenan Allah ya azurta ka baka ce wayyo Allah ba in baka rabu da talauci ba wannan manzo Allah yace idan Allah ya azarta mutum irin wannan tattali duk abin da zaka yi dai dan cip cip cip kai baka tara ba ko baka zauna cikin mugun talauci ba manzo Allah alaihi salam yace kuma na uku wa qanna'ahu Allah bima ata kuma Allah ya wadata mutum da abin da ya bashi nan ke da wahala Allah ya wadata ka da abin da ya baka yana da matukar wahala musamman yanzu irin zamanin nan namu sai ka ji wanda ya rasa kuɗin koko da sahe yana wayo talauci ko mai miliyan ɗari a akawun shi ma yana wayo talauci dala yanzu wannan da ya rasa abin koko in ya samu dubu ɗaya ya gama ba wace mai miliyan shi ko mai zai sa ya kuka to Allah ya wadatar da kai kai talaka gwargwadon abin da ka samu ka wadatar da shi Allah ya baka abin da ka dan yi shefananka ko to kada ka dinga tunanin da kaga me me nama ya wuce kuma ka makala ma kanka kai gaskiya yau gidan nan sai an ci nama kan ne masara Allah ya baka da dan abun miya da sauran to gode ma Allah tsayana ran da yake son ka ci naman zai kawo kenan ka wadatu da wannan shi ma wancan mai miliyoyi kada ya rinka ganin wanda suka fi shi miliyoyi sama aisha Allah na gode maka ai ya ubangiji yanzu da Allah yanzu baka bani miliyoyin nan ba da yanzu ban samu na koko ba kaga shi ma ya samu wadata a zuciyar shi to da haka yana daga cikin arziki Allah ya sa maka wadata a cikin zuciyarka abinda ya baka ka gode da shi wanda rabbama ai yanzu wannan abin ke ba mu wahala mutum yana da kudin shi duk yan hidindimin shi zai iya yi amma ya dora mu kanshi abinda Allah bai dora mashi ba ko ba haka muke yanzu ba in ka dauke talaucin yanzu da Allah da talaucin da yaushe aka fi talauci ba ma lokacin sahabbai malan shekara daga shekara 60 na abin da yayi baya ba sallar idi nan mukai ba to kana iya zuwa masallaci idi daga shekara 60 kaga masu masu rigar sallah daga sarkin garin he ko liman sai ko alhaji wani da wani duk wanda ya ba shekara 60 baya nan kace da Allah daga shekara 50 rigar ka kala nawa ka sha mamaki nan shekara 50 na abin da ya baya duk matashi dan matasa matasa nan me arzikin gaske ne wanda in idi yazo za a samu buhun gishiri irin wanda ake yi din nan da yadi ko a ɗinka mai ‘yan shara da ɗan gajeren wando ya fito cikin abokai yana ta murna an mai ɗinkin sallah bun ji shiri ba to yanzu ba yanzu duk yawan munan ka ce to da Allah duk wanda tsakanin shi da Allah wanda ke da riga ƙasa da kala goma ya ɗaga hannu da wuya ka samu wanda zai ɗaga hannu amma da sarkin garin kuma bai da kala goma ashe an samu wadata to amma me yasa muka fi su kuka saboda mun kasa gode ma ni'imar da Allah ya mana in abinci ne kowa ya kalli irin abincin da ake ci da gidansu shi kuma yanzu ya kalli wanda yake ci da kalli gidanku in ana buki wa an yi an wuta gaske ne za a yi fate kowa ya sha yanzu wa kai ta sauke buhunan shinkafa ana ci to amma kuma kafi su kukan talauci da za ka ji mutanen da ana cewa wai ka ji ana cewa wai wai fan ɗari su raɗin yaro haka suke cewa ko fan ɗari fan ɗari wai ba ɗari biyu ba kenan naira ɗari biyu ita ce wafan ɗari amma duk garin nan ba ne ita yanzu in ɗanka zai ce islamiyya ba ci ɗari biyu ka ce duk abin da ka gani ka kashe nawa zai dawo ma da shi to kun gani ashe muna cikin arziki da wadata da haka mu gode ma Allah da ni'imar da ya mana Allah ka ƙara mana ni'ima rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisin wa ana hakim bin hizam qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'adani daidai fa'adani thumma sa'altuhu fa'adani thumma sa'altuhu fa'adani an so daga hakimu dan hizam Allah ya kara mashi yadda kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace na roki manzon Allah Rasulullahi ka bani yace fa dani sai annabi ya bani sun masaltu sannan na ƙara komawa na roke shi fa dani ya ƙara mani sun masaltu sannan na ƙara komawa na roke shi fa dani ya ƙara mani Allah ka taba jin ne irin wannan halin duk duniya ko babanka kace ba ne ya baka ka dawo ma alkunya na uku bai baka amma kaji a lokaci ɗaya ce na tambaye shi ya bani sannan na ƙara tambaye shi ya ƙara mu sannan na ƙara tambaye shi ya ƙara mu kuma wallahi da za ka samu ƙarin bayanin hadisin da irin sharohin da malamai suke za ka ji kyauta ta biyu ta fi ta farko ta uku ta fi ta biyu in ba ma'aikin Allah ba ne wani sahabi ya taɓa ce ma'aiki ya rasulullah duk wanda Allah ya baka haibar ina son ka bani gona Allah ya ce ba komai zan baka da Allah ya ba manzo Allah haibar ya rasulullah magana gona ta annabi alaihi salam ya ce ba matsala dauko doki ya je dauko wani dan mataccen doki annabi ya ce ina dauko wanda ya bi shi gona ho za a bashi amma sai an hau doki za a nuna mai iyakan gonar an kula da kyau sai manzo Allah ce ka ga wani doki can na ga yayi wayannan karfi dauko shi sai dauko shi manzo Allah ce daga nan hauka yi sukuwa iyaka inda sukuwar ka ta turje to iyaka fadin gonar ka kenan ya tafi ya tafi ya tafi dokin ya sike da ya turje sai ya zabura dokin ya ƙara gaba manzo Allah na kallon shi yana murmushi da ya je inda doki ya turjiya ta biyu sai ya dau bulala ya jefa gaba manzo Allah ce har inda bulala ta kai din na baka ka taba jin me wannan kyautar so ko ba iya kyautar ba wake na sai da ko sai na Abbas ne ina da wata raya taba zuwa an kawo kuɗi gaban sai da Rasulullah ya rasulullahi ai ku akwai alƙawalin kuɗi annabi ce to baba ga na kaman za Allah ya kafatan mai sai ya tara mayafi maza Allah ya dinga ɗiba sai da mayafin ya cika sai ga kuma wasu manya-manyan zinare ya kasa shi sai rasulullahi ƙara min da wa'incan man ina tunanin sai na abbas sai da rasulullahi ya ce to baba ya ƙara loda yace to rasulullah asa wani ya kai mun mane shi a sai ka dai dau iya dauka ka ba wanda zai kara ba wanda zai daukan ma sai da ya zinari niki niki ya dauka da kare kai gida kuma ka kai mamaki wanda an jima za a zo a ce a nemo shi a kara mu da haka shi manzo Allah bai koran me roko in ka ce sa'il me bara manzo Allah wanda ya zo bara da wanda ya zo roko annabi ba su yake ba su yake ba su yake to daga nan sun makal to da manzo Allah ya bashi na uku sai ya ce ya hakim ya kai hakim inna hazal mal yace hakika wannan dukiyar da kake gani nake ta diba ina ta baka hadirna qulun manzo Allah ya ce me ya banya ce yanzu ko baka da kokobo da Allah kana kallon talabijin kawai sai aka nuno central bank ga kuɗi nan sun iya zaka ji a zuciyarka aka ji daɗi kamar naka za a ce to ita wannan dukiyar kamar yabanya ce a gona in ka je gonar ka yabanya ce kyau daɗi za ka ji khulun kuma ya ce mai daɗi ce ce kana da kuɗi ya fi baka da su faman akazahu bi sakawati nafsin burka lahu fi maza Allah ce to duk wanda ya anshe ta a hannun mutane da daɗin zuciya sai Allah ya sa mata albarka ka zo mutum yana jin daɗi ya ɗauka ya baka sai Allah ya ma abin albarka wa man akazahu bi ishrafin nab bi ishrafi nafsin lan yubarak lahu fi haka nan kuma duk wanda ya anshe ta a hannun mutane da matsawa kai ta na yau ka je alhaji a taimaka min gobe ka je ya ce gaye dai zala ce to lami ba ku lahu fi ba za a yi ma mutum albarka cikin ta ba daka in ma ya zama za ka yi roƙo ko za ka yi bara to kakka matsa ma mutane in an baka ka hansa in ba baka ba ka kauce Allah zai kawo maka manzo Allah ya ce idan mutum yana ansar dukiya a hannun mutane wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba zai zama kaman mutumin da ke ci ne bai koshi mutumin da ke ci kullun ya ci bai koshi ina amfanin cin shi to manzo Allah ya ce idan mutum na matsa ma mutane wajen ansar dukiya yi ta naci a taimake ni a bani ni ban da shi ni kaza manzo Allah ya ce to kullun cikin yunwa yake to ai da zuciya za ta dinga nuna mai in ma ya samo shi ne ai baka je gun alhaji wani ba gobe je ka wajen shi in ka samu wani alhaji wani jibi je ka gun in ba ya sa'a ba kan sati ka dawo wajen wannan to in za a shi dukiya ko za a yi bara to a daina matsa ma al'umma waladul uliya khairan min yadda sufla alayhi salamu yace ku sani cewa hannun sama ya ji hannun kasa hannun da ke badawa ya fi hannun da ke amsa to nan manzo Allah ya mana wani karatu tunda hannun sama ya fi na ƙasa wanne ya kamata kai hannunka ya zama na sama to ashe kenan hannunka kamata ya kullun hannunka ya zama bai badawa ba mai ansa ba da yawa abin da ke bani mamaki da mutane idan aka zo gun aikin alkhairi da wani mutum ya yunkura yayi sai ka ji an hada baki an ce Allah ya saka da alhairi ya saka mawa shi kaiwa to kai ka zama cewa kai ne za a ce Allah ya saka ma da alkhairi ba kai ne za ka rinka ce ma wani Allah ya saka mai da alkhairi ba da haka kullum hannun sama mai badawa ya fi hannun ƙasa mai amsa kala hakim sai hakimu yace fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah wallazi ba'asaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya yace ya rasulullah to tunda dai haka abin yi cewa idan mutum na matsa ma mutane yana ansar dukiyarsu zai zama kaman wanda yake ci baya koshi kuma hannun sama ya fi hannun ƙasa to nema alƙawali daga yau ba zan ƙara roƙon wani mutum ba ilamin kiyamaci na yi alƙawali in dai in roƙi wani mutum ne ban kaza ce wallahi ba zan ƙara yi ba so to yi alƙawali har ya koma zuwa ga Allah ba zai roƙi wani ba fa kana abubakar ne da uwa hakiman liyudiyahu fa ya ba an ya qabala minhu shay yace bayan wafatin mahaikin Allah sai na abubakar ya zama halifa da yawa zai kira wannan hakimin domin ya ɗebi wani abu na haƙƙin shi a cikin kayan gwamnati ya bashi amma sai ya zuwa ya ansa kasa ita gwamnati a lokacin sahabbai Allah ya ƙara masu yadda saboda tsaba adalci yadda ka sa ana allurar foliyon nan gida-gida kyauta ko to haka ake ba da kuɗi gida-gida kyauta kowa na da albashi kowa duk wata in yayi daman ka san ga inda zaka je ni muhajiri ne a baka kaza ga inda zaka je ni ansari ne a baka kaza kowa na da albashi to mu wa yanzu kuma ina ganin in aka tattara kudin gwamnatin hulafa a rashidi na baki ɗaya sun kai kudin Najeriya to me za mu yanzu ko ko fanadol ya kasiya saboda tsarin ba ɗaya bane ba yau ɗaya bane to da ka shi wannan hakim din ya zama sai na abubakar ya kira shi in lokaci yayi domin ya bashi irin wannan kasan da ake ba al'umma a gwamnati bai aba an ya kabala minu shi sai ya ki ansa summa inna umara radiyallahu anhu haka nan ko bayan wafatin sayyidina abubakar wata rana sayyidina umar da ahu ya kira hakimu liyu iyahu domin ya bashi irin wannan kuɗin na gwamnati fa ba an ya kabila shi ma ya ce bai so ya kyansa faƙala to daga nan sai sayyidina umar ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku jama'an musulmi ushidukum ala hakim ina kafa ku shaida akan hakimu a wajen Allah kan mu je lahira gun Allah hakimu ya ce ban bashi haƙƙin shi a gwamnati ba jama'a ku zama shaida wai lalle akwai shahada a ranar kiyama wai to a jiran kaga sai na umar yana nuna mana ashe idan shugaba bai ba talaka haƙƙin shi ba ranar kiyama akwai badakala kenan abin da yake nuna kenan ko akwai rigima kenan yace to ina kafa ku sheda ne anni a'ridu alayhi haqqahu allazi qasama allazi qasamahu Allah lahu fi hadha al-fai fa ya'aba an ya'khudhahu yace ina kafa ku sheda ku sani cewa ni ina gabatan mai da haƙƙin shi allazi qasamahu Allahu lahu wanda Allah madaukakin sarki ya kasa mashi fi hazal fai a cikin wannan dukiya ta gwamnati ashe kowa na da haƙƙi cikin ta fa ya ba an ya akuzahu amma sai ya kiyansa naka ina kafa ku sheda dan Allah ka kaddara yanzu sai aka zo aka ce daga federal an turo duk duk wani magidanci a local government ɗinsa a bashi dubu ɗaya kawai dan Allah an kana son dubu ɗaya ba za ka yi sammako local government ba in ka je yau aka ba rabi wataƙila gobe aka ba su lisiya sauran za su samu to shi nan sai na umar saboda addibi yake ka zo ka ansa yana kin ansa sai na umar dana Allah ya ƙara mashi yadda wata rana ya zo zai ba da irin wannan kyaututtukan sai ya kawo na dai manta adadin dinara sai ya kawo ya ba sayyidina Hassan ya kawo irin su ya ba sai na Hussein sai ya kawo rabin su ya ba Abdullahi dan Umar dan shi sai Abdullahi dan Umar ya ce ya baba da Hassan din nan da Hussein nan mu duka ƴaƴan sahabbai ne kuma dukan mu hijira akai aka taho da mu ya za a abin da ya kamata ka ba shi ya kamata ka bani amma ka ba su ka ba rai sai sai na Umar ya yi murmushi shi kai baka da hankali baka san uwarsu Fatimatu Zahra ba shi baka baka san ubansu Ali dan Abi Talib bane baka san kakansu Sayyidina Rasulullahi bane da kuma kai ba ubanka Umar ya taho da kai ba to tunda kana da magana kawo ai kan sai na Umar ya ya baki ya shiga rubuci ya kama gaban shi saboda tsaba adalci da ba kowa hakkin shi sai na Umar din nan duk a cikin halifancin shi da shi Abdullahi dan Umar da Ubaidillah sun taba tafiya wata ƙasa sai suka je can ƙasa sai aka yi sa'a shi gwamnan ƙasar akwai wasu kuɗi na gwamnati wanda yake sai ya turo masa yana Umar da su kawai sai ya ce to tunda kun zo ba sai na tada mutum ya tafi ba abin da nake so ga wa'annan kaya ai wannan kuɗin amma ina ba ku shawara da ku tafi da su kuɗi hannu ku je kasuwa na san Madina ana buƙatar kaza da kaza ku saya idan kuka je ku saida ribar da kuka samu ku rike ko kuɗi ko kai ma Umaru Allah na akwai wani zalunci ciki da suka zo da kaya Madina ya ina kaya kace ai kaji kaji kaji kuma ga takarda mai duba shi in an sai da kayan ai mun magana da aka sai da kaya sai ya ce da kudin da ribar din na gwamnati ina fata an fahimta da kudin da ribar ce din na gwamnati to ai mu kasuwanci muka yi shi a ai ku ƴaƴan amiral mu'minina ko yace to me yasa bai ba ƴaƴan ƴaƴan wanda ba amiral mu'minina ba ku dan baban ku yana shugaban kasa shi yasa aka ɗebi kudin gwamnati aka ba ku kasuwanci ko yace to wallahi ba ku isa ba sai an haɗa ku sahabbai suka zo suka kewaye sai na umar aka yi ta magiya aka yi ta magiya aka yi ta magiya ya ce to ya yadda a lissafa wahalarsu ta ɗauko kayan nan da wahalar ɗan kasuwa zuwa a saida nawa za a biya kamar misali da a riba za su ci miliyan guda amma sai aka ɗawaine su bata wuce dubu ɗari biyu ba sai ce to a ba su dubu ɗari aka yi ta magiya ci a cikin kunan idan na je gaban Allah akwai wanda zai anshe ni a haƙƙin al'umma ya ce to dubu ɗari za a ba ku in kuna so ku ansa in ba ku so ku kawo a haɗa ma talakawa Allah yanzu idan ɗan ɗan dan ciyaman ma kawai ya je anguwar kansila Allah dole su ƴan buran masaraku ya kuke tunani a dai gyara mana kawai da haka sai na umar ce to gashi ina gabatar mai bai amsa ba mai rawaya hadisi ke cewa falam yarza'a hakimun ahadan minan nas ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallama hatta tufiya yace hakimu din nan bai ƙara matsa ma wani mutum ba tun daga wannan matsawar da ya manzo Allah har ya koma zuwa ga Allah kina hadisin na karantar da mu mu kiyaye roƙo mu kiyaye bara roƙo bara matsala ne ko ƴan duniya yanzu kuke ganin sun taso suna ƙoƙarin su hana bara su hana bara din nan abin ne ya ɓaci da yawa ita dai bara akwai ta a musulunci to amma masu bara sun kauce ka'idar da ake yin ta da mutum ya waiga ya waiga kawai sai ga wace hanya zai bullo mubara to amma akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su cewa lalle lalle sun cancanci a ba su taimako sun cancanci su yi bara sun cancanci in sun yi bara a ba su to amma in ka kasa ba su baran nan goma to tabbatar ma kashi bakwai ba su kan wannan layi to don haka ita bara a Najeriya gwamnati ta kakaba ma mutane ita bara a Najeriya gwamnati ta koya ma mutane da za a yi ma al'umma abin da ya cancanta a yi masu da yawa wasu za su babbara ha malam kana da yaya kana da mata ka hito ka buga gun da ko babu gun waye babu duk inda zaka samu babu to yunwa za ta kashe ka ne da kaga wani masallaci can anguwar da ba a san ko ba ka tashi ka ce allazi wahidin ba to amma me ya jawo wannan matsatsin da al'umma ke ciki hakanan da in almajirai ne irin namu almajirai masu karatun addini inda gwamnati ta yadda cewa su ma masu karatun addinin nan 'yan Najeriya ne suna da haƙƙi yadda 'yan boko ke da haƙƙi ba za a yi bara ba duk garin da gwamnati ta je in garin musulmi ne in ta gina firamare to ta koma gehe ta gina makarantar addini in garin musulmi ne a yi masa haka in garin kiristoci ne a gina masu makarantar coci ko in garin maguza ne su ma da ai ba su rasa abin da za su ko dafa giya ne ko to a gina masu makarantar dafa giya Allah in akwai wannan me zai sa mutum ya ɗauko ɗan shi ya kai shi wani gurbi yadda za a biya malaman boko albashi kai mu malaman islamiyu da malaman allo a biya mu ɗaya bisa ukun wannan ku ga aiki da shikawa malamin da kuɗin laraba yake samun ɗari biyar sai aka ce to duk wata zai samu naira dubu goma ya kake tunani karatu malam 'ya'yan musulmi ba sai sun kamar su tashi sama da karatu ba to da haka duk wannan hayaniyar bara bara bara matsatsin da aka jefa al'umma cikin shi ya haifar da wannan da haka kuma shi ka samu ma mai bara yanzu wajen ka ba karamin alhairi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa kyauta ce daga Allah ka samu almajiri ko fa gidanka yana bara manzo Allah ce kyauta ce daga Allah kuma ya za a yi da wa amma sa'ila falatin ha ko ya za a yi da wasa'ilina ko ya za a yi da lissa'il wal maharuf wa amma sa'ila falatin hadiya za ka yi da su da haka dai al'umma kowa ya tsaya ya nemi nashi wanda kuma ya kai ga musibar da sai ya yi bara to ya yi bara Allah ya kiyaye to ina ganin ya kamata mu kwana sai Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka yarda da mu da ayyukan mu abubuwan da suka dame mu Allah ka yi mana maganin su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil 55 na'am to na'am na'am hasbunallahu wa ni'mal wakil 55 kwamitin marayu su tashi su zagaya akwai tambaya ne me yake cewa gana na'am na'am na'am na'am na'am idan mutum ya samu raka'a eh na'am na'am eh to idan mutum misali ya samu ya zo sallah azhar sai raka'a misali ya samu raka'a daya ko ta karshe ta raka'a uku ta kubuce mai to nan go abin da ke gaban shi idan limai ce assalamu alaikum in ya tashi sai ya kawo fatiha da sura sai ya zauna sai ya tahiya sai kuma ya miƙe sai ya sake kawo fatiha da sura sai kuma ya ƙara miƙewa ya kawo fatiha kawai an fahimta haka zai gyara yauwa shi ma idan mutum ya samu sallar isha'i misali raka ɗaya ta ƙarshe samu irin wannan to shi ma in ya tashi da liman ya yi sallama to in ya miƙe sai ya kawo fatiha da sura a bayyane in ya kawo a bayyane sai ya zauna ya tafiya kaga in haɗa da wannan mai sura fatiha da sura a bayyane da waccan da ya samu da liman raka nawa kenan biyu to ya zauna ya tafiya sai kuma ya miƙe sai kuma ya ƙara kawo fatiha da sura a bayyane raka'a nawa kenan uku ko sai kuma ya kawo fatiha kawai nawa kenan hudu in an kula wajen aikin sallah idan za ka rama sallah daga farkon ta kake ɗauko ta sai kaddara da katangarka yanzu kana da katanga gidanka Allah kyauta kana zuwa sai ga bulo uku sun sauka ƙasa amma ga katangar tsaye dan Allah in ka tashi zaka mai da wannan uku can sama zaka dora su ina za ka saƙa ƙasa ko sai ka saƙo raka'a ta ɗaya raka'a ta biyu raka'a ta uku sai ka cike shi ke ina fata an fahimta haka yake insha Allah na'am na'am an gaya mu eh wai ya ce wai kamar yadda maza suke bayyanar da karatu a cikin sallah mata suna iya bayyanawa a'a mata ba su bayyanar da karatu a cikin sallah yanda wani zai ci suna bayyana karatun su ne yanda su kadai za su iya ci in mace ta zo sallah kamar magariba inda ake bayyanawa ko asubahi ko raka'a biyu ta isha'i za ta yi karatun a bayyana amma ko ta na kusa da ita ba zai ci ba ita kadai za ta ji karatunta na'am to dai ya hito fili ya ce miji na iya shan maman matar shi shine kawai karatun ko yawwa to akwai dai wata tambaya ko to me yake tambayar
wala wannan cewa yake a fahimtar mu abin da muka fahimta mutum ne ya ba da irin kuɗi na'am yawa na'am da aka gama tsaro wannan kuɗaɗen masu yawa na'am sai ya tashi da ya tashi a ya faɗi wannan tukar furaɗin sai ya tashi sai ga wani mutum shi ma kuma ya taho shi kuma sai ya kwaɗi sauran furaɗin da ya ƙirga eh da aka rage a baya to ya wannan wanda ya kwashe wannan kuɗin hannun ya kwasa ko halar mu dai a kan
a'a mut- a ji tambayar mutum ne ya ba da kuɗi a lissafa mai da ya gama he ya ɗebi wasu ya tafi ya rage wasu to kuma he wani mutum ya zo shi kuma ya zo ya ɗebi waɗannan to nashi ne to wanda ya rubuto tambayar da ya kamata ya zo ya bayani ya fahimci abin da yake ne akwai wata tambayar amin maganin bayyana da karatu na'am ya samu wasu limaman wurin karatu wurin bayyana da karatu suke duka karatun ba ma a limamin su ba
a to malami ke cewa wai da yawa za a samu ana samu wasu limamai wajen bayyana karatu a cikin sallah liman na bayyana karatu amma mamuwa su je wannan ba daidai bane idan mutum zai bayyanar da karatu bayyanawa an ce ya ji yadda kanshi da wanda ke kusa da shi to ga ko dai liman in yana ji yana sallah ya kamata a ce mamun shi ko da ladan da da dan suna jin abin da yake faɗa amma ya ta nuku nuku shi bai hito da karatu ba shi to wannan kuskure ne idan an duba littattafan malaman zikir to suke ka ji yadda kanka da wanda ke kusa da kai da haka shine daidai Allah ya mana muwafaka wa alaikas salam wane ne wanda ya cancanci ya bada dariƙa shine muqaddami muqaddami shi ko muqaddami an san da ita dariƙa dama ai ba an santa sai da izini ko to babban mai bada dariƙa wanda ke da izini mutlaki shine shehu tijjani to he ya zama akwai wakilan shi wanda idan an ga kusancinka ga Allah da himmarka a dariƙa da saninka ga hukunce-hukuncenta da kuma samar da wasu mukabai guda biyar shine waɗalin murabbiyan khabiran nasiyan kamil irfani imamun saliha in ka samu wa'innan to shikenan shehin da ya ma tarbiya yana isa to ya wakilta ka yanzu kai ma yanda zan ba tariƙa ne maka izini shi kuma izinin ma kala biyu ne akwai izini khasi akwai izini ami izini khasi yace to ne maka izini duk wanda yazo zai anshi tariƙa ba sai kun zo guna ba ka kama hannun shi ka ba shi tariƙa a matsayin wakilcin shehu tijjanatin da baina an fahimta kawai zaka bada a lazimin safe lazimin yamma wazifa akwai izini ami kuma wanda dukkan abin da wani shehi na dariƙa zai bada kai ma zaka iya bada shi zaka abin matakai to wanda ke da wannan shine ke iya bada dariƙa shine kowa mukaddimi Allah ya mana muwafaka Allah ya na in ai ban manta ba shikenan tambayoyi ko Allah ya mana muwafaka to ƴan uwa alhamdulillah game da ayyukan da muka dora mu kawunan mu na sadaqatul jariya kusan dai ana ta kuka cewa wayyo wayyo to kuma dai ina ganin wayyo wayan nan waje kamata a yi aikin addini shi ba ko yanzu ka zo duniyan nan kana wayyo wayyo ko baka aika da alheri lahira ba kawai ka je can maka ce wayyo wayyo kuma da haka ƴan uwa wanda suka yi alƙawalin ba da tallafin sadaqatul jariya na daga ɗari biyu na abin da ya sama to ana tunatar da su cewa ƙarshen wata ya zo kuma dai ido ya fara buɗewa yanzu ko ko da saura ana fara ganin shinkafa a kasuwa ba to da aka ido ya fara buɗewa da aka in wani ya sai da shinkafa ai kai kuma ɗan express ka ɗauko abu ka kai ko ko kai kuma wancan mai auna ka samu kai kuma inda take tsare ta ɗan abun nan to da aka dai ido ya fara buɗewa duk wanda ya sai yayi wannan alƙawari lokaci yayi kuma da Allah mutane azabura wanda ma bai shiga cikin wannan layin na sadaqatul jariya bai shiga dan ya isa darasi ka je kaga aikin da ake yanzu ba duk karatun da ake a gunna dan an kama karatu ma yanzu ba duk karatun da ake in yaro ɗaya ce bismillah idan ka bada naira goma ya an baka kasu yanzu ko yaran da ke karatu gun sun kai ɗari uku to da haka kun ga wanda bai shiga ba ya shiga wanda kuma ya shiga ya zabura lalle ya ci gaba da bada don hana wannan toshe ɗan ne ke yin amfani da kai wanda ya shiga ya shiga wanda bai shiga ba kuma ya zabura ya shiga dan Allah ya mana muwafaka dan alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma ga annabi Thank you.